والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحمد لله kamar yadda aka saba a kowane sati muna ɗan tarfisi na abinda hukumar satin ta kusa wannan sati za mu yi magana a kan raya lokuta da ibada da kuma jan hankali wajen daina barin lokaci yana wucewa haka nan ba ma'ana to amma mafi girman abin da za mu mai da hankali a kai a cikin wannan hukumar shi ne babu abin da ya kai kula da lokaci kamar kula da sallolin farilla idan an ce ka kula da lokacin ka kai abin da ya dace a cikin lokaci kar ka bar lokaci kai wuce a banza tunaninmu zai fara tunani to shikenan ana nufin in yi kaza in yi kaza in yi kaza ba za ka ma tuno cewa mafi tsadan lokacin ka ba shine lokacin da za ka yi sallar farilla a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya biya ka maka domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkan aiki gabaki daya idan ka tara ayyuka za ka iske akwai wanda Allah yake so akwai wanda Allah baya so ko to a cikin waɗanda Allah yake so kuma akwai wanda ya fi so to sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce aiki wanda Allah ya fi so gaba daya babu kamar yin sallah a farkon lokacinta a haƙƙun a amali ilallahi as-salatu fi awwali waqtiha mafi toyuwar ayyuka a wurin Allah dukkan aiki gaba ɗaya cikin ayyukan da Allah yake so to wanda ya fi so shine yin sallah akan lokaci a kafin mu damu da jeranta wa lokutan mu ayyukan ibada na nawafil to mu fara cajin kanmu akan ayyukan ibada na wajibai mun yi su domin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka samu da sinari zuwa ga sinna Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda hadisi kursi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ce man adali waliya faqad azantu bil harbi ai abinda Allah ya ce wa ma taqarraba abdi بشيء أحب إلي مما افترضته عليه باوانا بزيو nemi kusaci da ni ba ta hanyar aikata wani aiki wanda na fi so fiye da ya aikata abin da na farlanta masa sai idan ka kammala da farillai ga baki daya sai a zo maganar nawafil wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu fa idza ahbabtuhu كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأؤتينه ولئن استعاذني لأؤذنه إلى آخر الحديث dan haka sai zamana diba da abin da za mu kula da shi na lokuta wannan kutubar ta mu ce kawai ta yi tarkizi akan abu guda biyu waɗannan abu guda biyu nan su ne jawabi alkhairi gabaki ɗayan alkhairi ana samu a cikin wannan abu guda biyu in aka kula da waɗannan guda biyu to an samu duk abin da ake so na farko shine kula da sallolin farilla akan lokaci na biyu shine raya sauran lokuta da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi as-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yughni an jami'il azkar wala yughni an dhikru yin salati ga manzon Allah duk wani aikin zikiri da ka sani da za ka bar shi ka ɗauki salata na rike ta yi to duk abin da za ka samu a cikin sauran zikiroran za ka samu a cikin wannan salatin ga manzon Allah amma da za ka bar salatin annabi ka daina yi kwata to duk abin da za ka karanta na zikirori ba zai biya bukatan wannan salatin da ka bari ba zai shi gurbin salatin ba wato yana nufin da za ka ɗauki salatin annabi ka nizamce shi ko yaushe kamar ko wani zikiri to zai je duk gurbin wani zikiri da ake bukata zai shiga ya cike wannan gurbin amma da za ka bar gurbin salata annabi ka daina yin salata annabi kwata ka kama kowane irin zikiri to wannan gurbin na salatin annabi ba zikirin da zai ke cikin wannan gurbin hadisai da yawa sun nuna mana kowace addu'a da ɗan adam zai yi wanda mun sani ko addu'a ibada ce to kowace addu'a da ɗan adam zai yi idan bai sanya salatin annabi ko a farkon addu'an ba ko a ƙarshe ko a tsakiyar Allah baya amsa ciki ba haifa duka baki daya me ya sanya duk musulmi idan ya yi sallah raka'a biyu sallah da ya ce mafi girman ibadu gaba ɗaya haka ne amma duk wanda ya yi sallah raka'a biyu sai ya zo na ya tafiya a cikin kanyar yana karewa bai gaida manzon Allah ba dole zai ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu me hakan ke nufi ashe hatta sallah garantin amsuwarta shine duk bayan kayi biyu ka tsaya kai gurbaniya gaban Allah ka ambaci manzo Allah ka gaida shi sai ka tashi ka kara wasu biyu in ka kare ka ce assalamu alaikum sai Allah sai tuna amsa amma kai ka kare ba salatin manzo Allah al-Imam Shafi Allah ya kara masa yarda wanda shi a mazhaban shi mun sani cewa dukkan tahiya ta karshen fita daga sallah idan ka yi ta ka kare ba kai wa annabi salati ba wannan sallan ma babu ita wannan mazhabar Imam Shafi kenan ko da ke malikiya ba haka ba abu ne mustahabbi yin salati a bayan tahiya ta ƙarshe ta fita daga sallah amma wurin imamu shafi sai yake ce duk mutumin ma da bai yi wannan ba baya da sallah har yake faɗa na cewa ya ala baita rasul ya ala baita rasulillahi hukumu fardun ala nas bil qur'ani anzalahu ko fardun min allah bil qur'ani anzalahu sanku ahlul bait abin da yasa ya kawo wannan يفيكم في عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له saboda ya koma mana hadisin la tusallu alayya salatan batraa ko sai ta ce wa ma wa ma salatu batraa rasulullah kar ku mun salati yankakke sai ta ce wanne ne yankakke salati ce wanda ba ku sa ala ba to wannan mafhumin jilalar wannan kawai da Imam Shafi'i shine magana duk wanda ya sallah bai yi wa annabi salati ba wannan sallar ba babu ita man lam yusalli alaikum la salata lahu to idan ku haka ne sallah gaba daya idan ba ta samu rabuwa da salatin manzon Allah ba za ta amsa ya zata ka da sauran zikirori gaba ki daya to dan haka kudu ban mutai yau kawai sai tarkifi akan abu guda biyu kula da salawatul salawatul fariza sai kuma salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan shine kula kan abinda kudu ban mutai yau ta kunta wanda kuma walin dai shi ne kula da raya lokuta da rashin barin lokaci ya wuce ba ma'ana wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الذي عاد عباده إلى جنته فضلا وكرما بسلاسل الإجاب
أوجب علينا طاعته وما أوجب إلا جزيل الثواب والسلامة من العقاب أحمده تعالى وأشكره على نعمة الإيمان وما من به علينا من دوام العافية والإيثار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة عبد منيب خاشع خواه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من الأزل إلى الأبد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى في السر والإعلان وجددوا الإيمان بدوام الإنسان واعملوا واعلموا أن خير ما تقربتم به إلى الله تعالى أداء المفروضات وخير الورع ترك المحرمات وآكد المفروضات الصلوات الخمس الواجبات فعليكم بالمحافظة عليها في جميع الأوقات وقد قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأخرج البخاري وأخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا يا ابن آدم تتغافل بدنياك والأيام تنعاك والقبر غايتك واللهد مطواك فريق في الجنة وفريق في السعير كما في محكم التنزيل المستحيل في حقه التدبير والتبجيل فطوبى لعبد بصر بعيوبه وتدارك قبل الفوات وتزود لمعاده وأرضى ربه قبل حلول الممات فإن الله تبارك وتعالى يقول فتفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحثنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تكريما لنبيه وتشريفا ولم يزل قائلا حكيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة وفي رواية ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه بها مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه بها ألفا ومن صلى علي ألفا ذاق مركزه كشفي على باب الجنة فعليكم بالاكثار من الصلاة عليه شكرا تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق والآلي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبالدار العظيم وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادي للمهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المهراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن أبي عبد الله وعن مفيد أموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك من كان في هلاك جراحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وضراريهم غنيمة للمسلمين واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء طهر من جميع ذلك بلدنا خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أشف عنا البلاء اللهم فرج عن مسلمنا محمد اللهم فرج عن مسلمنا محمد اللهم فرج عن مسلمنا محمد اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفه غيره عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم